yawa sun ka'ida ta arabi abu alƙa'idatun rabi'a ya ce ƙa'ida ta hudu cikin ƙa'idodi na ilmin rijal irtifa'ul jahala la yusbitul adala ya ce ɗaukewar jahala bayya tabbatar da wannan cewa wani adali ne muhammadu bin yahaya zuhuli rahimahullahu ta'ala yake cewa izarawa anil muhaddisa rajulani irtafa anhu ismul jahala bayanin da na muku jiya ya ce idan mutum biyu zuhuli malamin ya malamin bukhari ya ce idan mutum marawacin hadisi in marawaita biyu suka rawaita daga gare shi sunan jahala ya huta daga gare shi ya zama ba jahala ba ne khadibu bagadadi cikin kifaya ya ce kultu illa annahu la yasbutu lahu hukmul adala bi riwayatihi ma'anu sai dai duk da haka ba ana nihin ba cewa sunan ya kasance adalantarwa ya tabbata gare shi idan sun rawaito daga gare shi fuskar adalantarwa kuma baban shi daban sai ya cika ta cika sharuɗanta nan dai sun ɗauke mishi jahala ba majahulu ba ne sharhul ka'ida yace hazihil ka'ida mukhtasa bi irtifa'i jahalatul aini wannan ta keɓanci jahalatul aini ne da ruwaya mutum bi in sarauto daga muhaddis bi durukin mahafuza ilaihima ta hanya da take mahafuza ba wai shi duruku shaza ba da in duruku ne su ma masu rauni an karawaito daga gare shi ba bi su hudda shi daga daga jahala yace fa inna ba'd al-mustaqilin bil ilmi yazunnuna anna al-muhaddis izara wa anhu rawiyani yace dan saboda wasu masu shagaltuwa da ilimin hadisi suna zaton cewa idan marawaici idan marawaita bi suka rawaito daga gare shi ahaduhuma min tariqin mahfuz dayan daga hanya mahfuza gudan kuma daga hanya gaira mahfuza shaza kenan ai asanadu ilaihi da'if sanadin mai rauni ne yakunu bizalika qadarwa an hurawi yani ya shiga kohar cewa marawaita bi sun rawaito daga gare shi fatar tafi bizalika jahalatul ayn daga nan sai a ce jahalatul ayn ta huta daga gare shi wa haza khada'un sha'i'un wannan kuskure ne wanda ya watsu yace bal huwa ala hazan nahau lam yaru anhu illa wahid a wannan tsarin cewa za a yi lam yaru anhu illa wahid dan gudan mai rauni ce wa min thamma lam yartafi anhu jahala tartafi a nan gurin jahala ba ta dauke ba daga gare shi har yanzu dai majahuli wa qad tartafi jahalatul ayn wal hali yana iya kasancewa jahalatul ayn wal hali ta dauke izarawa anhu wahidun fagad idan wani ɗaya kawai ya rawaito daga gare shi wa zalika bi an yu'addilahu man yu'tabaru bihi min ahli ilmi shine a samu wani daga cikin malamai kuma ya adalantar da shi aw yuzkaru min halihi ma yadul ba wanda suke ana ta'adilul mu'tamad ba kamar irin na ibn hibban ba aw yuzkaru min halihi ma yadullu ala annahu qad arafa ainihu wa halahu ko kuma ya ambaci wani abu na halin shi wanda za a fahimci cewa ya san halin shi kuma ya san wane ne shi adan talwar ba ya kare ba sai famisa ita ku tana da tsawo ayi ta kawai القاعدة الخامسة قاعدة تبير رواية ثقة عن غيره لا يعد توثيقا له amintacce ya rawaito hadisi daga wani shi ba a nuni akan cewa ya wasaƙa shi ne kamar yanzu ala sabili misal a ce ni sika ne sai na rawaito hadisi daga gare ka wannan ba yana nunin ba cewa kaikin sika ne a wajena tana yi wa ka kasance da ifi ne a wajena amma kuma na yi ruwaya a gare ka ba dan mutum ya sika ya rawaito daga sika ba daga wani ba yake nunin cewa ya abin gakin shi sai hon an samu dalili ga musu malik ka'ida ce wajen malik fa malik la yarwi illa an sika malik shi wannan bayya rawaitowa sai daga sika to duk wanda zuka ji malik ya ce haddasani fulan tabbata kawai sika ne dan saboda shi wannan ita ce ka'ida shi amma sauran malamai ba a dora musu wannan ka'ida ba kuma wannan bai sukan ko na malami a bai suka shi kuma sika shi dan ya rawaito daga da'ifi musamman in yana bayyanawa in yana kyalewa shine shine illak قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية يأتي باب ذكر الحجة على أن رواية ثقة عن غيره ليست تعديلا له بابا دكي بيان cewa dan alkifaya fi ilmin ruwaya ya ci sunan shi kamar yadda ya ambace shi mustalawul hadisi da ilmin rijal da ulum na hadisi da dama khadiyul bagadadi ya abin nan kin shi yace hujja ambatan hujja ya rawaito daga hadisi daga fika daga wani shi ba adalantarwa ba ne gare shi ihtajja man za'ama anna riwayatul adin an ghairihi ta'dilan lahu wanda suke raye cewa idan sika ya rawaito hadisi daga wani adali kamar ya nuna shi ma adali ne a wajen shi sun ce annal adala law kana ya alimu fihi jarhan la zakarahu shi adalin nan da yiwo ruwaya da gare shi da ya san akwai wani rauni gare shi da ya ambace shi wa haza batil wannan kuma ba haka bane li'annahu yajuzu an yakuna al'adlu la ya'rifu adalatahu tana yiwa bai san ba adalancin shi shi ko sha'anin sanin wani adali ne ko da'ifi ne ka samu tabbas sai ta yi ina siƙa in rawaito da gare ka kuma in rihe bakina don ban san halinka ba ba wannan bai ke nuna cewa dole ne in yi bayani tunda ban da tabbas fala ta kunu ruwayatuhu anhu ta'dilan dan ka ya rawaito daga gare shi bai nuna cewa ya adalantar da shi wala khabaran an sirki ba yana ba mu labari bane game da gaske shi idan kaga inda wannan ka'ida aka dauke ta da sai a samu lahiya duk wanda ka ga marawaci suka ne ka ce to na gaban shi ma suka ne na gaban shi ma suka ne haka kai karshen ka sabke ma kanka ba sai akan halin ruwa wanda ba haka nan bane ya ce bal yarwi anhu li'iradin ya kasiduha tana yiwa ya kau da kai ma a gare shi li'agradin saboda wasu bukatu da yake nihi kai fauka duji da jama'atu min al'udul siqat ta yaya ne za a yi wannan da'awar bayan an samu diyawa daga cikin adalai amintattu rawa an qaumin ahadisun amsa ku fi ba'adi fi ba'adiha sun rawaito hadisai ga wasu mutane wanda sun kyale akan ambatan an zikira a hawalihim gami da ambatan halayensu ba su ce mana siƙa ba ne ko da'if ma a ilimin bi annaha ghairu mardiya tare da sun san cewa ba abin yarda ba ce wa fi ba'dha shahidu alaihim bil kazbi fi ruwaya wani bangaren ma zai kasance a wani hura su da kansu sun yi shaida cewa su wanan nan makaryata ne kuma gashi a nan gurin sun yi ruwaya da gare saboda wani dalili wa bi fasadil ara wal mazahib amma su yi bayanin cewa suna da mugun ra'ayi cikin aqida da mazhaba sharhil ka'ida yace hazihil ka'ida taruddu alama nidda'a anna riwayata siqa an ghairihi tawsiqun lahu wannan ka'ida tana raddi ga wanda yi da'awar cewa wai idan mutum ya ruwaya daga siqa daga siqa in ya ruwaya daga wani shi kamar ya wasaka shi ne wata adil yace haza gairu sai wannan ba daidai bane fa inna siqatu rawa an ghairihim min siqat dan siqat sun yi ruwaya daga wasunsu daga cikin siqat wa faqad rawaw an du'afa'in aidan kuma sun yi ruwaya daga masu rauni izlauta wa kafa siqa an ruwaya an du'afa ila da ilmun kafir dan da a ce siqa bayyar ruwaya sai daga siqa to da ilimi diyawa zai zai watse zai tozar dan da ifikin a wani lokaci zai yi gaskiya ya ce walakta latsa sahihu bi da'if da mai inganci ya caguda da mai rauni fa inna fi riwayati sika an da'if hibzan li sunna dan shi sika ya rawaito daga da'ifi akwai kiyaye sunna faqad ya ati al majhul yace yana iya zama majhul yazo au hatta sika ko sika yace fa yahimu fihi sai yayi kuskure a ciki fa yuskidu da'if sai sarayar da mai raunin wa yaj'alu sika an sika sai sanya sika ne daga sika fa hum bizalika yafazuna makharaj al hadis a nan suna kiyaye mana ne mahutar hadisin kamar yanzu nan hadisin ya zo daga zuhuri ya rawaito shi misali daga wani mai rauni ne zuhuri ya san cewa mai raunin nan shi ya rawaito wannan hadisin kuma ya ba shi shi kuma ya rawaito da shi misali ne ya ba mu shi daga mai raunin nan daga wane daga wane daga wane har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai kiyaye mana hanyar kawai ba don ya ba mu ingancin ko ya yarda da wannan mai raunin ba ya ba mu hanyar ta yadda ko mun gan shi a wani guri wani ya tadalisin shi ya yadda wannan mai raunin ya tsallake ya ce wane ya ba mu yana sai ya ce a zuhuri ya bada shi cewa akwai ga yadda yake hakika shi wannan kuskure ne kenan tanan zai bada tanan ya ba da kariya ga sunnar annabi sallallahu kenan nan gurin bayyana kiyaye sunnar annabi ne ta huskar bayyana abin da yake mai raunin dan ko abu ya kasance sharri ne sanin shi dan saboda kauce mishi ba dan a yi amfani da shi ba shi yasa su abu dauda da sauran za gani su nasa'i sun rawaito hadisi cikin wani babi a ƙarshe sai su ce mai rauni ne wanda bai sani sai ta tunanin me dalili kuma ka kawo mu hadisi mai rauni yana nihin don ka san shi don ko a wani guri ka san shi ka san hukuncin shi ka san matsayin shi ya ce Allah ya himu fihi wahimin dan kan wani mai kuskure ya yi kuskure Mm, fayarwihi ala wajihin akhar ya rawaito shi ta wata huska daban mm, wannan suna yawa dan saboda na'am.
kiyayewa wa qad rawa shu'ba an jabir bin yazid al-jufi wa huwa kazzab Mm, shu'ba ya yo ruwaya daga jabir al-jufi shi ko tatattan makaryaci ne na'am.
kaga shu'ba yana da mai rauni wanda yake cali an azni ahabbu ilayya min an udallis Na'am.
tadlisi ma yana ga da yi tadlisi gwada yayi zina to kuma gashi yana ruwaya daga kazzab Ah, dan saboda bayyana hanyar ne da saninta na'am.
وروى الشعب الشعبي عن الحارس الأعور Mm, إيش الشعبي يا رواية أنا شعبي نبا شعبي با شعبي aha.
daga haris al'awar huwa mutakallamin fi shi kuma an yi magana kan shi Mm, kuma haka nan sha'abi dai ya ce haddasin al-haris wa kana kazzaban kaga shi da kanshi ya bayyana haris ya bani hadisi duk da tataccen makaryaci ne mm, wa rawa sauri hu imamun kabir an jama'atin min ad-du'afa na'am.
sauri ya yi ruwaya daga jama'a da dama daga cikin masu rauni da shi kuma imam ne cikin ilimin hadisi su sufiyanu sauri sufiyanu bin uyayna su malik Na'am.
gajigai ne cikin ilimin hadisi Masha Allah. Idan wanda shi ne garda inda.
Mm, To, shi ne ba ya hafazuna makarajar hadisi Ah, su kiyaye mana mahutar hadisin na'am.
dan kar wani ya zo ya kuskure in kwata-kwata baka san komi a kanta ba Mm, wani ya zo ya kawo maka ita hanyar tsabtatta duk da mai rauni ce na'am.
cikinta da masu inganci su ƙata ga sanan ya rawaito Mm, amsa zaka yi kwarai, kwarai.
to amma in ka riga ka san hanyar ga yadda take tana da kuskure Mm, to in wani koya mata yar kwalliya ya mata wata dabara ya kawo ta na'am.
ka ce a'a ba ita ba ce Mm,